إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna safiya ta lahadi biyu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta yi daidai da biyu ga watan uku miladiya ta 2025 kamar yadda muka fara tafsiri a cikin wannan wata mai alfarma yau ma Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ya kuma ba mu iko don ci gaba da wannan karatu a kamar yadda ya gudana a jiya idan za a iya tunawa jiya mun karanta takaitacciyar ƙissar annabi nuhu alaihi salam da shi da mutanensa za mu ɗan tsatsefe waɗannan ayoyi mu fitar da wasu darussa da wayannan ayoyi suke ɗauke da su waɗanda muka karanta jiya bayan alarama ya karanta ayoyin da za mu tashi a kansu a yau za mu tashi aya ta 31 sun ma'aisha ana min ba'adihim ƙarnan akhari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ممتاز ajiya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin annabi Nuhu alaihi salam inda Allah maɗaukakin sarki ya aika shi zuwa ga wasu mutane da suka sauka daga kan fiɗira ta asali wadda Allah maɗaukakin sarki ya halicce su a kanta wannan fidira ita ce ta ta Allah da bauta bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da haɗa shi da abokin tarayya ba wannan shi ne asalin halittar ɗan adam a kan wannan Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين haka Allah madaukakin sarki ya aiko wa waɗannan mutane annabin Allah Nuhu alaihi salam inda annabi Nuhu alaihi salam yayi ta gwagwarmaya da su yayi ta fama da su dan ya fahimtar da su dalilin da ya sa Allah ta'ala ya halicce su ya kuma haska musu irin haɗarin hanyar da suka kama amma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari annabi ya kwashe annabi Nuhu alaihi salam ya kwashe shekaru masu tsawo wajen wannan muhimmin aiki na dasa tauhidi a cikin mutanensa da ƙoƙarin kakkaɓe shirka ga baki ɗayanta daga cikinsu. Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi Nuhu ya kwashi kusan shekara ɗari tara da hamsin yana wannan gagarumin aiki. Amma Allah maɗaukakin sarki ya ce tsiraru ne waɗanda suka yi imani da saƙon da annabi Nuhu alaihi salam yake ɗauke da shi, kaɗan ne wa'yanda Allah maɗaukakin sarki ya yi musu muwafaƙa suka janye ko suka dawo daga rakiyar shirka suka koma kan halittarsu ta asali ta bauta wa Allah maɗaukakin sarki da bauta har zuwa gabar da Allah maɗaukakin sarki ya yi wahayi ga annabi Nuhu cewa iya waɗanda kaga ka samu su kaɗai za su yi imani wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabtajis bima kanu yaf'alun da aka da aka kai wata gaba da ake ganin iya waɗanda za su yi imani sun yi a ragowar Allah madaukakin sarki cikin ilimin gaibinsa ya san cewa waɗannan ba za su yi imani ba da aka anan ne Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Nuhu alaihi salam da sassaka jirgin ruwa bayan mafi yawan al'ummar da yake kira zuwa ga tauhidi sun karya tashi musamman manyan mutane masu fada aji inda suka dinga hurewa talakawa kunne akan gaskata annabi nuhu suka ce mutum ne kamar su bai da wani bambanci da su mutum ne mai magana da yare irin nasu mai launin fata irin tasu su ba su ga dalilin da zai sa ya rikide ya ce shi manzo ba ne babu wani dalili da zai gamsar da su cewa shi ɗan aike ne na Allah maɗaukakin sarki har ma suka ce inda da gaske Allah ta'ala yana so yiwu musu aike to ba nuhu alaihi salam Allah zai aiko musu ba zai aiko musu da mala'iku ne kadzabar qablahu qaumu nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا العرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر Allah madaukakin sarki ya cewa annabi Nuhu ya sassaka jirgin ruwa anista'il fulka bi ayunna wahina ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملق من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون النبي نوح يشغى أيكي da Allah madaukakin sarki ya bashi na kokarin kwashe inasa inasa da tattare tsirarun mutanen da suka yi imani da shi domin Allah ta'ala zai saukar da wani balbalin bala'in da bai taba saukar da shi ba a doron ƙasa ana so duk wanda bai shiga cikin jirgin ruwan nan ba a share tarihin sabon ƙasa da haka annabi nuhu ka'in da na'in ya ƙoƙarin sassaka jirgin ruwa a lokacin da yake sassaka jirgin ruwan nan wayannan manyan mutane na gari sai suka ɗauke shi abin yi wa izgili suka ɗauki wannan aiki na sassaka jirgin ruwa da annabi Nuhu alaihi salam yake yi a matsayin abin yi wa ba'a abin tsokana annabi Nuhu yace ku kwantar da hankalinku yanzu kan kuna yi mana ba'a yanzu kan kuna yi mana izgili amma ba da dadewa ba mu ma za mu rama za mu yi muku ba'a za mu yi muku izgili kamar yadda kuke mana izgili annabi Nuhu alaihi salam ya gama sassaka jirgin ruwa Allah madaukakin sarki yake cewa fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi Nuhu alaihi salam cewa ya dauki aure na kowane jinsi dake ban ƙasa ya dora su akan jirgin ruwa don haka Annabi Nuhu alaihi salam ya shiga tsintsintar sauran halittun Allah da Allah ta'ala ya kaddara musu ci gaba da wanzuwa da hayayyafa a ban ƙasa bayan mutane da suka yi imani da shi ya shigar da su cikin jirgin ruwa sai kuma ya ci gaba da tsintsintar da ɗaukar dukkan jinsi na kowane ainihin wato halitta ta Allah maɗaukakin sarki yana ɗorawa a cikin jirgin ruwan da haka bayan annabi Nuhu ya gama aikin da Allah ta'ala ya umarce shi waɗanda suka yi imani sun hau jirgin ruwa wanda daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara musu halaka akwai matar annabi Nuhu alaihi salam akwai ɗan annabi Nuhu alaihi salam. To waɗannan, kamar yadda jiya mun yi ishara zuwa ga waɗannan ayoyi cikin suratu Hud don ita ce ta kawo bayanin filla-filla da tsawonsa sosai game da abin da ya faru da wato ga annabi Nuhu alaihi salam da shi da jama'arsa. Da haka bayan sun hau wannan jirgin ruwa, Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wani irin ruwan sama, wani irin ruwa da ake kira tufan. wanda wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir wa fatahna abwaba as-sama' bima'in munhamir Allah yace muka bude kofofin sama da wani irin wato mamakon ruwa mai kwarara wanda ba taɓa ruwan sama irin wannan ba sama ta barke da ruwa Allah yace wa fajjarna al-ardha uyunan muka sa ƙasa ita ma ta wato kubbugo da idanun ruwa falta kalma sai ga ruwan guda biyu sun haɗu ala amrin kad kudir bisa ga wani al'amari da aka kaddara faruwarsa ma'ana sama na ruwa ƙasa na bulbulo da ruwa galibi abin da aka fi sani shine sama ta tsiyayar da ruwa ko ta zubar da ruwa amma ruwan tufana sama tana kwararo da ruwa ƙasa tana ɓalɓalo da ruwan cikinta haka sama da ƙasa ta haɗe da ruwa wanda Allah madaukakin sarki ke cewa falta alma'u sai ga ruwan sama da ruwan ƙasa sun haɗe ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala zati alwahin alwahin wa dusur Allah ta'ala ce muka ɗauki annabi Nuhu da shi da mutanensa a kan jirgin ruwa wanda yake ma'abocin alluna allon jirgin ruwa wa dusur da kusoshi wanda abubuwan da aka haɗa ainihin wato wannan tajiribi a ayunina Allah ya ce wannan muna kallo a gaban idanunmu jirgin ruwan yake tafiya tajiribi a ayunina Allah ya ce jaza'an liman kana kufir wannan shine sakamakon da Allah ya yi wa wanda aka ƙaryata shi aka kafircewa abin da ya zo da shi shine annabi Nuhu alaihi salam da haka wannan shine abin da ya faru shi yasa a cikin ayoyin da muka karanta jiya wannan ruwa kai ka san duk wanda Allah ya tsallakar da shi ya kamata ya gode wa Allah domin ruwa ne wanda har ainihin wato wa fara tanur alama cewa ruwa fa yayi ruwa ruwa yayi ruwa duk ko ina ruwa ya mamaye shi tanderu da ake gasa biredi ko gurasa shi ma ruwan har ya fara tsatsafowa yana kulkulowa ta cikinsa halaka ta yi halaka da haka allah maɗaukakin sarki ga wannan ruwa ga igiyar ruwa wato in ga igiyar ruwan yadda take tsiri allah ta'ala ya siffanta ta da kamar duwatsu irin manya-manyan nan za a ga ruwa yana yin rimi yana yin sama da haka haka allah ta'ala ya tsallakar da annabi Nuhu alaihi salam har inda Allah ta'ala ke cewa wa qalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa qalar kabu fiha Allah ta'ala ce bayan ku hau jirgin ruwan bismillahi majriha wa mursaha wanda da sunan Allah madaukakin sarki wannan jirgin ruwa ya ci gaba da tafiya wa mursaha kuma da sunan Allah ne wannan jirgin ruwa ya tsaya a inda Allah ta'ala ya tsayar da shi shine wastawat alal judi akan wani dutse da ake kira dutsen judi a dan Allah madaukakin sarki ya dakatar ko ya tsayar da wannan jirgin ruwa wannan shine kusan kissar da muka karanta a jiya wanda take dauke da darussa kamar haka wannan kissa ta annabi nuhu alaihi salam tana tabbatar mana da gaskiyar annabcin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wannan babban darasi da za mu ɗauka domin wannan ya nuna cewa annabi sallallahu Alaihi wasallam Allah ya sanar da shi domin wannan gaibu ne lokacin da wannan abu ya faru ga annabi Nuhu da mutanensa wato annabi sallallahu Alaihi wasallam baya ta ina annabi sallallahu Alaihi wasallam ya samu wannan cikakken labari da bayani game da abin da ya faru ga annabi Nuhu alaihi salam da shi da al'ummarsa in ba ta hanyar wahayi ba to wannan ya sake gaskatawa da tabbatar da ainihin wato gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma ainihin wato annabcinsa da manzancinsa sannan wannan ya nuna mana cewa dukkanin wasu annabawan Allah da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zo ne da kira zuwa ga tauhidi wato babu wani annabi da Allah maɗaukakin sarki ya aiko da bai kira mutanensa zuwa ga tauhidi ba bal ma yana daga cikin abin da gabaki ɗayan annabawa suka haɗu a kai don mu sake tabbatar da cewa tauhidi shine ƙashin baya na wannan addini tauhidi kaɗai ta Allah da bauta shi yasa malam abdurrahman al-akhdari Allah ya ji kansa da rahama a littafi na ƙasa-ƙasa da ake karantar da mu musamman a wannan yanki na ƙasar Hausa a cikin lahallari yana cewa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imani farkon wajibi akan dukkan wani mukallafi shine ya inganta imaninsa shine tabbatar da tauhidi ka tabbatar ka je wa Allah salin alin da ingantacce tsaftataccen tauhidi da babu sofanan shirka ko komai kankantata wannan yana daga cikin abin da zai sa ka samu salama ka haɗu da Allah lami lafiya da haka shi yasa dukkan annabawan da Allah madaukakin sarki ya aiko ya aiko su ne a karan farko don su tabbatar da tauhidi wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa jtanibu at-taghut fa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatu al-mukaththibin Allah ta'ala ce babu wata al'umma da ba mu aika mata da manzo ba kowane manzo yana kokarin kiran mutanensa ne zuwa ga tauhidi da aka annabawan Allah duk da cewa a sauran shari'o'i ana samun bambance-bambance tsakanin annabi wane da annabi wane likullin ja'alna minkum shira'atan wa minhaja Allah ya ce kowanne ɗaya daga cikin annabawa an sanya masa wasu shari'o'i da zai dinga tafiya akai da shi da mutanensa an sanya masa wani tsari na rayuwa wanda zai ci gaba da tafiya akai amma a babin tauhidi duk gaba ɗayan su in ka karanta suratul shu'ara zaka ji duk annabawan da Allah ya bada labari abin da suke cewa malakum min ilahin ghayr ba ku da wani ubangiji da ya kamata ku bautata masa sai Allah shirka wato wani irin virus ne wanda dukkan aikin bawa komai ingancin wato aikin da bawa yake yi shirka komai kankantar ta in ta shiga ciki lalata aiki take shi yasa wajibi ne mu muna nisantar shirka gwargwadon yanda muke kokarin nisantar dukkan wani abu da muke tsoron faruwarsa wanda yake ba mai kyau ba a rayuwarmu to shirka ta fi komai haɗari wannan yasa dukkan annabawan da Allah ta'ala ya aiko sun kiraye mutanensu zuwa ga tauhidi da haka darasi na biyu shine ba annabi nuhu alaihi salam bane farau game da kira zuwa ga tauhidi da kuma kyamatar da mutane shirka annabawan da suka biyo bayansa dukkaninsu akan haka suke kafin annabi nuhu akan haka Allah madaukakin sarki ya gina ko ya halicci halitta sannan waɗannan ayoyi da muka karanta wato farkon darasi na uku farkon waɗanda suke fitowa suna faɗa da annabawa da masu ƙoƙarin kawo gyara cikin al'umma su ne manyan gari wannan kisa ta annabi nuhu ta tabbatar mana da haka masu faɗa da gaskiya tun a da kuma har a yanzu har a naɗa ƙasa za a ga waɗanda suke adawa da a yi gyara waɗanda suke adawa da a yi gaskiya waɗanda suke adawa da mutane su zama mutanen kirki za ga shugabanni ne manyan gari ne kaga a kissar annabi nuhu alaihi salam mun ji cewa mala masu fada aji wa'anda in su Allah ya musu muwafaqa suka karbi sakon annabawa babu wani wanda zai tirje da wahala a samu wani tirjiya mai yawa domin manyan gari sun karbi sako amma galibi jarabawar da Allah ke yi wa manyan gari shine ƙin goyon bayan gaskiya da masu gaskiya ƙin goyon bayan masu kira zuwa ga musulunci ƙin goyon bayan masu kira zuwa ga gaskiya wannan sunnar ce tun a da har a yanzu ko yanzu ka kalli harkokin da muke fama da su na daba al'amuran da muke fama da su na shaye-shaye da safarar miyagun ƙwayoyi mafi yawan lokuta za a ga da sa hannun wasu ba duka ba daga cikin masu fada a ci galiban waɗannan masu tsara suka ‘yan daban nan za a ga mafi yawancinsu yaran wasu ne daga cikin manyan gari akwai waɗanda in sun yi ta'addanci aka danke su aka miƙa su hannun hukumomi waɗannan manyan gari ɗin waɗanda yaransu ne su suke zuwa su sa baki a fito da su harkokin mayan nan da kake kallo duk yadda za a dakire matukar akwai manyan ƙasa manyan gari a cikin wannan harkar to tana da matukar wahala ko an bi an yi ƙoƙarin a dakire to akwai wata gaba da an ji za ga akwai wani mai faɗa a ji da yake da sha'awa yake goyon bayan irin wannan tafiya saboda wata fa'ida da yake ƙoƙarin samu a siyasa ko saboda wani alfanu da yake samu na kuɗaɗe wannan zai sa da an je sai a taɗe wannan ƙoƙarin na daƙile ɓarna na daƙile ainihin wato abubuwa marasa kyau a ban ƙasa hatta abin da ke faruwa na harkar lesbianism wato harkar matugo ɗin nan ita ma za ga har akwai ƙungiyoyi da sun yi ƙarfi matuƙa in ka bi sawu shi ma za ga ko wasu mata waɗanda mata ne ko na wasu manya cikin manyan gari ko wasu masu faɗa aji wannan gaskiyar al'amari ashe abin da alƙur'ani ya gaya mana har yanzu har gobe haka abin yake da aka duk sanda ka ga ana faɗa da gaskiya to galiban za ka ga manyan gari wasu daga ciki ko da ba duka ba suna daga cikin waɗanda ba sa so a yi daidai don haka wannan shi ma yana daga cikin darasin da muka ɗauka abu na hudu babban rudanin da kafirai suka shiga ciki wajen ƙaryata manzannin Allah subhanahu wata'ala shine wai su mutane ne su wannan yana daga cikin rudanin da kafirai suke ganin me yasa za a ce wai waɗanda za a aiko a matsayin manzanni masu kira zuwa ga ai daidai masu kira zuwa ga gaskiya me zai sa wai sai mutane su abin da ya ruda su inda mala'iku aka turo to kaga sun san wannan da gaske ne amma su suna ganin babu yadda za a turo mutum mai sufa irin tasu mai magana da harshen su kuma wai a ce yana da wata falala yana da wani mukami yana da wani matsayi a wajen Allah har Allah ya aiko shi zuwa ga mutanen sai kira su zuwa ga aididi zuwa ga tauhidi wannan rudani ne wanda kafirai suke shiga cikin sa suna ganin kuma ko a yanzu yana daga cikin abin da mutane suna ganin dan me yasa wani kamar ana ganin wani bai isa ya faɗi gaskiya ba gaskiya ta yi wa wani girma ta fito daga bakinsa ina sauran manya ina su malam wane ina su malam wane me yasa ba su faɗa ba me yasa sai shi to da haka in mutum ya kudundine tunaninsa cewa gaskiya ya takaita ta daga wasu tsirarun mutane ko daga harsunan wasu bakuna to a gaskiya gaskiya za ta yi tsubuce masa domin ko da yaushe kalli gaskiya ka karɓe ta in an gaya ma ba wanda ya faɗe ta ba unzur li zatil qawli la min qa'ilin wai ka kalli maganar da aka faɗa kaka kalli wanda ya faɗa wal haqqu maqbulun walau min jahilin ko da asurgumin jahili ne ya faɗi gaskiya eh jahili ne amma ya faɗi gaskiya a karɓi gaskiyar a ne masa jahilcin wannan shine abin da ya ruɗa kafirai a wancan lokacin shi yasa ko da yaushe sai suke cewa me yasa ba aiko mala'iku ba shi yasa cikin suratul al-an'am Allah ya ce walau ja'alnahu malakan laj'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun rudanin dai da suka ruda kansu suka jefa kansu a ciki nan ba za su karɓi sako ba sai in mala'ika aka aiko a ka'idar Allah ko da mala'ikan ya aiko to a sufa mutum zai zo domin yanayin halittar jikinmu ba wadda za ta iya arba da mala'ika ba ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba matsayinsa ka duba girmansa wajen Allah subhanahu wataala amma ganin farko da yawa mala'ika jibrilu me ya faru ai muna da tarihin kebewar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin garu hira lokacin da Allah ya fara aiko masa mala'ika yazo yace iqra aka saukar da ayoyin nan guda biyar me ya faru a firgice a razane annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo har yana cewa na khadija zammiluni dathiruni har Allah ya saukar da ya ayyuhal muzammir ya ayyuhal muddaffir idan har annabi da jarumtarsa yanayinsa ya firgita ya tsorata ya ga mala'ika ina gani ko ce wannan yana daga cikin abin da muka kwaikwaya cikin waɗannan ayoyi da muka karanta a jiya a daga ciki daga cikin darasin da za mu iya ɗauka yana nuna mana haƙurin annabawa annabawa suna da haƙuri domin ka duba annabi ya dinga wa'azi ya yi da dukkan irin salo da yake ganin in yayi amfani da salar zai taimaka wajen mutane su karɓi wannan gaskiyar da yake ɗauke da ita wuta suka dosa gadan-gadan yana ƙoƙarin ya taka musu burki ya juyo da akalansu zuwa ga samun rahamar Allah da aljanna alheri yake ta nuna musu ba kuɗi suke ba shi ba ba biyansu suke ba amma suna ƙaryatawa suna aibatawa suna jingina masa tabin hankali da makamantan irin wannan amma haka yayi ta jimuri yayi ta hakuri har tsawon waɗannan shekaru shekara 950 kana mutane wa'azi wannan yana nuna mana hakuri irin na annabawan Allah alaihi musallatu wassalam sannan daga cikin darasin da ayoyin da muka karanta jiya suke nuna mana babu wanda yafi karfin Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki gagara ba daudi Allah buwayayye ne ya fi ƙarfin kowa duk wanda kaga yana tsula tsiyarsa Allah ta'ala ya yi masa talala ne zuwa wani lokaci inna Allah yumli lidh-dhalim yumli lidh-dhalim hatta idha akhadahu lam yuflit wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid wa'adi ne kawai bai ba kuma hanyoyin kama ɗan adam Allah yana da su sun fi nawa suna nan da yawa da haka Allah maɗaukakin sarki wato shi kansa wannan wato darasin da muka karanta jiya ko kuma ayoyin da muka karanta jiya suna nuna mana babu wanda ya fi ƙarfin Allah duk wani wanda yake zalunci duk wanda yake ganin ya fi ƙarfin kowa duk wanda yake ganin ya fi ƙarfin a gaya masa gaskiya ba shi lokaci abin lokaci ne kamar yadda kaga mutanen annabi no duk wani azzalimi da zai zalunci a yau duk wani wanda zai kafirci a yau ba zai yi dadewa irin dadewar mutanen annabi no ba sittuna ne hausa ba'un duk shekartakar mutum shekara sittin ne ko saba'in in mutum Allah ya ɗaga masa ƙafa ya kai shekara saba'in ɗin shi ma kuma za su zo da 'yan rakiya illa man rahima rabbuk da haka diddade wanda mutum zai yi a duniya matukar babun Allah ya ba yayi hasara kuma sannan wannan ba dadewa bace domin ba zai yi dadewar mutanen Annabi Nuhu alaihi salam amma ka duba akai tabun su akai tabun su akai tabun su Annabi Nuhu alaihi salam shekara 100 200 3 4 5 shekara 900 har da dorin shekara 50 wanda shi ne ‘yan kan da yawanci ake ba mu yanzu a rayuwarmu shekara hamsin sittin an daɗe shekara saba'in amma ka duba yadda Allah ya yi tabinsu ya yi tabinsu har zuwa lokacin da alkawarin Allah ya cika walaƙat tarakna ha ayatan fa hal min muddakir Allah ya shafe mutanen annabi Nuhu ya mai da su abin da ya faru a kansu ya zama aya Allah ya ce ko akwai mai wazantuwa فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر الله yace ka duba yaya gargadi na yake kuma yaya ainin azaba ta take Allah madaukakin sarki yayi mana muwafaka sannan abu na kusan karshe ayoyin jiya suna nuna mana duk sanda mutum ya shiga tsaka mai wuya ya shiga cikin wata jarabawa ya shiga cikin wani ibtila'i sai ya kubuta to ya gode wa Allah kar ya dauka kwazansa ne kar ya dauka iyawarsa ce kar ya dauka wata gwaninta da yake da ita ne a duk sanda mutum ya kubuta daga wani sharri to wannan credit din na Allah ne da aka sai ka gode wa Allah shi yasa mutanen annabi Nuhu din nan yan tsirarun nan da suka tsira Allah ta'ala ya ce فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين كس دوكا jirgin ruwa ne ya tsiratar da su ai su sun ga yanda wannan ruwan yake sun ga yanda ruwan yake rimi yake tsiri kamar duwatsu manya manya ruwa ta sama ta kasa sun san ba jirgin ruwa bane ya tsallakar da su Allah yana tunatar da su su gode wa Allah Allah ta'ala ne ya tsallakar da su in ba don haka ba wannan jirgin ruwan da shi ma zai iya nitsewa ko kife a cikin irin wannan ruwa wanda ba taɓa yin irinsa ba da aka duk sanda Allah ta'ala ya kubutar da kai daga sharrin wasu mutane ko ya kubutar da kai daga wani makirci ko ya kubutar da kai daga cikin wani bala'i ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na ƙarshe lalle mu sani dukkan abubuwan da suke faruwa da mu masu kyau ko marasa kyau jarabawa ne daga Allah Allah maɗaukakin sarki shi ne yake jarabta da aka aiko manzanni da taso da malamai magada annabawa cikin al'umma wannan jarabawa ce da aka malamai da suke ta karantarwa suke ta wa'azantarwa suke ta faɗakarwa da wayar da kai a yau wallahi jarabtar mutane aka yi da malamai wallahi ko dai mutane su gaskata malaman nan su karɓi saƙonnin malaman nan su ainihin wato yi aiki da abin da malaman nan suke kira zuwa gare shi ko kuma mun ji irin abin da Allah ta'ala ke yi wa waɗanda suka bujire wa saƙon da ya aiko da haka malamai a cikin al'umma jarabawa ce su faɗa a zage su su faɗa a aibata su su faɗa a ƙaryata su a ce mafaɗaita ne a ce kaza ne a ce kaza ba irin kalmomin da ba a faɗa wannan jarabawa ce su wajibi ne su ci gaba da isar da wannan saƙon don Allah ya riga ya ɗora musu su kuma mutane su yi ƙoƙari su karɓi wannan saƙon kar su kalli kusakuran malami kar su kalli tuɓa-tuɓan da malami yake yi a'a malami ba annabi ba ne ba ma'asumi ba ne yana iya daidai yana iya kuskure kuma galibi in dai malami ne na Allah rabbani to za ka samu tuntuɓan da yake yi bai kai daidai ɗinsa yawa ba ma'ana daidai ɗinsa ya fi tuntuɓansa yawa ba ka koma social media a yau ka ga yadda ake yi wa malamai cari ka ga yadda ake zagin malamai ko da yake wannan ba wani abu bane sabo annabawa su ma sun sha irin wannan gwagwarmaya sun sha wannan wahala zagin malami bai kai daidai da zagin annabawa ba an zage su an ce mahaukata ne an ce marasa aikin yi ne an ce makwaɗaita ne an ce shugabanci suke so duk ba abin da ba faɗa ba wannan ba wani sabon abu bane wannan yana daga cikin abin da za mu samu a cikin ayoyin da muka karanta a jiya aran ma ya karanta mana ayoyi na yau inda Allah madaukakin sarki yake cewa thumma aisha ana min ba'dihim qarnan akhari yanzu mun ji an shafe labarin mutanen annabi nuhu da suka karyata annabi nuhu yanzu ba su ba sauransu waɗanda suka rage su ne waɗanda Allah ya tseratar a cikin jirgin ruwa Allah ya ce thumma aisha ana min ba'dihim qarnan akharin sannan bayan mutanen annabi Nuhu mun halicci wasu al'ummomin daban kuma mun halicci wasu al'ummomin domin kaga an ce wayannan wayanda ya dauka a cikin jirgin ruwan ai a duniya yanzu babu wanda ya rage sai su su ne kuma suka ci gaba da hayayyafa har zuwa yau da muke rayuwa duk wanda baya cikin jirgin ruwan an shafe shi babu shi yanzu wayanda aka dauka a cikin jirgin ruwan su ne suka ci gaba da hayayyafa shi yasa Allah ta'ala ya ce a dauki aure na kowane jinsi dan Allah yana son su feshi jinsin wannan abin ya ci gaba da yaduwa a bankasa domin daga nan ne aka ci gaba da hayayyafa aka ci gaba da hayayyafa to Allah madaukakin sarki ce bayan wayancan da aka shafe wayannan da suka kubuta Allah ya ce daga cikin su kuma muka sake halittar ainihin wato karnan akharin wasu al'ummomin daban fa arsalna fihim rasulan Allah ya ce su ma fa mun aika musu da manzo minhum kuma su ma daga cikin su su ma za ka ji irin abin da ya faru ga mutanen annabi nuhu su ma haka suka ce don me yasa za a turo mutum an ibudullaha yace da su ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghayr ni ban san wani abun bauta da kuke da shi ba in ba Allah ba afala tattaquna yanzu ba za ku zama masu takawa ba ne wai ba za ku zama masu kiyaye dokokin Allah a ce ku yi ku yi ku bari a ce ku bari ku bari ba wa qala al mala'u min qawmi sai masu faɗa a ji daga mutanen wannan annabi annabi da kafaru waɗanda su ma suka kafirce wa kazzabu bi liqa'il akhirah suka ƙaryata game da haɗuwar su da ranar lahira wa atrafnahum fil hayatid dunya muka jiyar da su dadi a cikin rayuwar duniya ma hadha illa basharun mithlukum su ma suka ce wannan fa mai wa'azin nan wannan mai ce muku shi annabi ne ba fa wani bane face mutum ne irin ya kulu mimma takuluna min yana ci daga abin da kuke ci wa yashrabu mimma tashrabun yana sha daga abin da kuke sha wala in ata'tum basharan mithlakum lallai idan har kuka bi mutum irin ku mai launin fata irin taku mai magana da yare irin naku kuka ce shi za ku yi kai innakum idan la khasirun lallai ku idan in ha kuka yi haka la khasiruna kun kun tabbata hasararu waɗanda suka yi hasara ku bi mutum irin ku ba wai mala'ika ba aya'idukum annakum idza mittum aya'idukum yana muku alƙawari annakum cewa ku idza mittum idan kun mutu wa kuntum turaban kuka zama ƙasa wa idhaman kuka zama ƙasusuwa annakum mukhrajuna wa za ku kuma tashi za a kuma fito da ku kuma tashi haihata haihata lima tu'adun fawfaw atabaw ba zai yiwu ba lima tu'adun daga abin da ake muku alƙawari duk wannan alƙawarin da ake muku ba wani abu cewa za a mutu za a tashi za a yi hisabi za a shiga aljanna wasu za su shiga wuta haihata haihata ataqaw ba zai yi ba daga abin da ake muku alƙawari in hiya illa hayatuna dunya ba wani abu face wannan rayuwar ta mu ta duniya kamar yadda 'yan duniya suke cewa daga duniya sai kaduna ma'ana ba wani zancen wata rayuwa bayan mutuwa in hiya babu wani abu illa hayatu na duniya ba wata aba bace face wannan rayuwar ta ta duniya na mutu wa nahaya na mutu wasu mu suna mutuwa wa nahaya ana haifar wasu shine na mutu wa nahaya ma'ana muna mutuwa muna rayuwa ma'ana iyaye suna mutuwa suna haif ƴaƴansu da suka haifa su kuma suna ci gaba da rayuwa wa ma nahanu bimab'ufina mu ba wa'anda za a tasa bane ba za a tashe mu ba in huwa wannan mai wa'azin nan naku mai kiran nan naku mai muku wa'azi ba wani bane illa rajulun face mutum ne iftara ala Allah kadiban da ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah wa ma nahnu bi lahu bi mu'minin mu kam ba masu imani bane ga shi ma'ana mu kam ba za mu yi imani da shi ba shi ma wannan annabi yace rabbin surni bima kadzabun kamar yadda mun ji annabi Nuhu shi ma fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir annabi Nuhu yace sun fi karfi na mutanen nan ya Allah taimake ni to wannan shi ma wannan annabi duk da mun zo bayani zamu ji wani annabi ne shi kuma wanda shi ma ya ci karo da irin abinda annabi Nuhu alaihi salam ya ci karo da shi yace shi ma yayi wa'azin ya fadakar ya ja hankalin yayi dukkan abin da zai yi mutanen nan sun karyata mutanen nan sun bujire sun manyan gari sun zuga talakawa akan bujirewa bujire masa to shi ma an kai wata gaba da yake ganin ya gama isar da sako ya kuma gabatar da hanzari gare su sai ce rabbi ya ubangiji unsurni bima kadzabun ka taimake ni ya Allah ka kawo min dauki ka kawo min kari wato ka kawo min wato agaji bima kadzabun ta dalilin abin da suke ƙaryata ni a kansa. Ƙwala, amma ƙalilin la yusbihun na nadimin, Allah ta'ala ce, ƙwala, Allah ce, amma ƙalilin ba da daɗewa ba, la yusbihun na nadimin, lalle za su wayi gari suna masu cizon ɗan yatsa suna na dama. Fa a kazat umus sai ha bil haq. Allah ta'ala ce, sai fa a kazat umus sai ha sai wata bakarariyar tsawa wata irin tsawa ta danke su bil haƙi wadda ta cancanta wato tsawa ce wadda sun cancance ta ta danke su faja'alnahum gusa'a Allah ta'ala ya ce sai muka mayar da su suka zama gusa'a wato diddiga suka zama diddiga fa bu'dan lil qaumi zalimin nisanta da rahamar Allah ya tabbata ga mutanen da suke azzalimai wannan shine kaman faifan da alaran ma ya karanta mana a yau fa arsalna fihim rasulan thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akhari Allah ta'ala ce thumma ansha'na min ba'd qaumi nuhin jilan akhar jilan akhar hum qaum 'ad wato Allah madaukakin sarki ce bayan mutanen annabi Nuhu sai muka halicci wani generation din wata al'ummar daban hum qaumu adud wato hum qaumu ad sune adawa mutanen annabi Hud alaihi salam duk da cewa wasu malaman suka ce samudawa ne mutanen annabi Salih alaihi salam suka ce saboda fadin Allah fa akhadhathumus sayha saboda mutanen samud wato mutanen samudawa da mutanen annabi salih su ne waɗanda aka halakar da su da tsawa shi sa wasu malaman suka ce samudawa ne wasu malaman kuma suka ce adawa ne fa arsalna fihim rasulan minhum sai muka aika wani manzo na musamman daga cikin su hum hud alaihi huwa hud alaihi salam shine annabi hud alaihi salam ga malaman da suka tafi akan cewa wannan kissa tana magana ga game da adawa ko kuma kace wato aka aika musu annabi salih in an tafi akan malaman da suka ce samudawa ne fa qala lahum sai annabi hud yace da mutanansa u'budu allaha wahda ku bautata wa Allah shi kadai wallahi duk wanda ya kuskura ya haɗu da Allah da shirka ya tashi daga aiki Allah ya faɗa ya maimaita wurare daban-daban cikin alkur'ani laifin da baya yafewa in an mutu da shi ita ce shirka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima faqad dhalla dhalalan ba'ida Allah madaukakin sarki ya ce yana iya gafara yana iya kauda kai ga dukkan laifukan da muke masa muna iya yin ƙarya Allah iya ga dama ya yafe mana za mu iya ainihin wato wasu laifuffuka na gulma da makamantan irin waɗannan Allah ya yafe mana amma Allah ya ce ban da shirka duk wanda ya mutu yana shirka Allah madaukakin sarki ya ce ba zai yafe masa da aka shirka babban laifi ne yi kokari yar uwa ki nesantar da kanki daga shirka nesantar da kanki zuwa wajen bokaye da ƴan tsubbu da masu kacau kacau duk ki kokari ki nesantar da kanki da waɗannan mutanen wallahi za su raba ki da imani za su raba ki da Allah ga annabi Nuhu abinda ya fama da mutanensa kam za mu ji summa arsalna rusulana tatara za mu ji annabawa jerin gwano aka dinga aikowa dan su gaya wa mutane cewa shirka ba kyau Allah ta'ala ya ce ku bauta wa Allah shi kadai laysa lakum ma'budun bihaqqin ghayruhu ba ku da wani abun bauta wanda ya cancanci abautata masa in ba Allah ba afala takhafuna iqaba wai ku mutane ba ku tsoron hukubar Allah ko dan ba ku santa bane ba ku taba ganin hukubar Allah kurukuru ba shi yasa ake ta jan hankalinku wa an fa andartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa wannan wutar mai masifar zafi ka kalli wutar duniya kadai in aka ce gobara ta kama ko gas ya kama da wuta ka kalli yanda wutar take ka je gidan rodi inda ake sarrafa karfe kaga irin bala'in da ke ciki da wuta wannan kashi ɗaya ne cikin saba'in na wutar jahannama Allah maɗaukakin sarki yana tsoratar da mu yace ba za ku ji tsoron ukubar Allah ba idza abattum ghaira in kuka bauta wani sa wa qala al ashraf wal wijaha manyan mutane masu alfarma da fada aji min qaumihi daga mutanen annabi hud alladhina kafaru billahi wadanna su sun riga sun kafirce wa Allah sun fitsare kafafuwansu wa ankaru alhayat alakhirah banda wannan ma sun yi musu da inkari game da rayuwar lahira suna ganin ƙarya ne ba wata lahira wa atadahum ma un'ima alayhi alai ma un'ima bihi alaihim fid dunya wato ni'imar da aka ni'imta su da ita ta duniya da mulki da kuɗi da yalwar rayuwa wannan ta sa su dagawa ما هذا الذي يدعوكم إلى توحيد الله تعالى إلا بشر مثلكم wannan wanda yake kokarin waye kira ku zuwa ga kadaita Allah da bauta ba ko wani bane face mutum ne irin ku ya kul min jinsi da'abikum yana cin abinci irin naku yanda yake ci kuke cin shinkafa yana ci yanda kuke cin taliya da makaroni da burabusko duk shi ma yana ci wa yashrabu min jinsi sharabikum yana sha daga irin abin da kuke sha wala ina ta'atum fardan mithlakum idan ku har kuka yi gangancin bin mutun daya daya irin ku innakum idan la khasiruna lalle ku tabbatar da kun tabka hasara bi tarkikum alihatakum ta hanyar watsi da iyayen gidanku iyayen gidanku da kuka yi wattiba'ikum iyahu da kuma bin sa da kuka yi lalle za ku tabbatar da cewa kun tabka mummunar hasara kaifa tusaddiquna ma ya'idukum bihi min annakum idza mittum ta yaya ma za ku gaskata wannan mutum game da abin da yake muku alkawari cewa wai idan kun mutu wasirtum turaban wa izaman muftatatan kuka zama ƙasa kuka zama ƙasusuwa rididdigaggu to khurajuna min quburikum ahya wai akwai wata rana da za a fito da ku daga kaburburan kurayayyu ta yaya za ku yarda da wannan wannan wannan gairu ma'qul wannan ai ya ya rena mutane hankali wannan ya saba da tunani ba'idan haqqan shine hayhata hayhata lima tu'adun ay ba'idan haqqan ma tu'aduna bihi anna ayyuhal qawm min annakum ba'da mawtikum tukhrajuna ahya'un min quburikum yayi nisa kwarai da hankali yayi nisa kwarai da tunani faufau ba zai taba yuwa ba atafau a ce mutun ya mutu ya dade a cikin ƙasa ya ribe ya ridindige ƙasusuwansa duk su zama rididdigago a ce wai za a sake taso da shi rayayye ya fito daga cikin kabarinsa wannan abu ne da ba su yi ba ma hayatuna illa fi fi ma hayatuna illa fi hadhihi dunya in hiya illa hayatuna dunya suka ce ba wata rayuwar mu fa sai fa wannan rayuwar ta mu ta duniya yamutul aba'u minna iyaye suna mutuwa a cikinmu wa ya hayal abuna ‘ya'ya suna rayuwa shi ne na mutuwa na haya mu iyaye suna mutuwa ƴaƴa suna rayuwa kawai shikenan su sun mutu ƴaƴansu suna raye su ma ƴaƴan sun girma sun zama iyaye su ma sun haifi ƴaƴa su ma su mutu iyayen su ci gaba da ƴaƴan su ci gaba da rayuwa wa ma nahnu bi mukhrajina ahya amaratan ukhra mu ba za a sake fitar da mu wai a ce wata za mu sake wata rayuwar sabuwa ta daban ba wa ma hadha da'i lakum ila al-iman illa rajulun in huwa illa rajulun ibtara ala allahi kadhiba wannan mai kiran naku zuwa ga wai ku yi imani da Allah ba wani bane face mutum ikhtalaqa ala allahi kadhiban da ya kirkiri ƙarya ya shiga cikin daki ya kera ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah tunda mun mun riga mun sani ku ne kawai da yake ba ku da tunani mai zurfi manyan mutane fa manyan ƙasa manyan gari ne suke gaya wa na ƙasa da su talakawa mun fi ku zurfin tunani mun fi ku tunanin me zai je dawo muna da wayewa fiye da taku muna da ilimi mai zurfi fiye da naku muna da sanin tarihin abin da ya gabata a baya ku ba ku sani ba wannan mutum da kuke kallo ƙarya kawai ya shiryo ya zo jingina ta zuwa ga Allah shi yasa walasna bi musaddiqina ma qala hulan shi yasa kuwa ga mu duk abin da ya faɗa mu ba za mu gaskata shi ba ba mu yadda ba قال رب انصرني بما كذبون فدعا رسولهم رسولهم ربهم ذاك منزن da aka aika musu Hud alaihi salam shi ma ya roki ubangijinsa fa'ilan yana cewa rabbin surni alaihim ya Allah ka taimake ni akan waɗannan mutane bi sababi takdhibihim li saboda ƙaryata da suka ya Allah wa qala Allah mujiban li da'wati Allah yana mai amsa addu'ar Hud alaihi salam sai Allah ta'ala ya ce amma qalilin kwantar da hankalinka ba tare da ɓata lokaci ba ba da dadewa ba la yusbihunna nadimin ai ba'da zamanin qaribin sayasiru haula'il mukazzabuna nadimin ba tare da wani daukar lokaci mai tsawo ba wayannan da suka ƙaryata ka muna nan sai sun yi dan da na sani akan ƙaryata ka da suka yi fa akhadhahum as-sayha ai wa lam yalbathu basu dade ba kuwa ba a dau wani lokaci mai tsawo ba an ja'atkum sayhatun shadida sai Allah ya aiko musu wata irin tsawa mai tsanani tafi ƙarfin kunne ya iya ɗaukar ta sarsaran ka annahum a'jazu nakhlin munqa'ir haka is wannan tsawa ta dinga yi musu sayhatun shadida ma'arihin ta ga tsawa ga wata irin iska ahalakahumullahu biha wannan iskar da tsawa ita ce dalilin halakar mutanen annabi hud ko mutanen annabi salih ba matu jami'an ba wai da ɗaiɗe da ɗaiɗe ba tsawon nan da iska tana zuwa gabaki ɗinsu suka mutu wa asbahu ka gusa isail sai gashi sun zama kamar diddigar tuttuka wanda ruwan sama ke ɗebowa irin yayin soso leda fiye wata wanda za ga ruwa ya ɗebo ta sama sai gasu sun zama kamar haka kagusa isail kamar cika diddigar ruwa allazi yadufu alal ma wanda yake tasowa sama ruwa fa halakan li haula'i adh-dhalimin halaka ta riga ta tabbata ga mutanen nan azzalimai wa bu'dan lahum min rahmatillah ga kuma sun nisanci rahmar Allah fal yahdharis sami'una an yakdhibu rasulahum masu sauraron wa'azi a yanzu su ji tsoron su hattara da ƙaryata masu gaya musu gaskiya masu yi musu wa'azi su yi hattara da ƙaryata masu wa'azinsu su yi hattara da ƙoƙarin kujirewa wa'azin masu wa'azi da faɗakarwar masu faɗakarwa fayyahillu bihin ma hallabi sabiqihim domin irin nau'in azabar da ta saukarwa waɗanda suka gabace su inna rabbaka labil mirsad ubangijin da ya saukar da waccan azabar yana nan a madakata to za mu tsaya nan saboda yanayin lokaci insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi sallolin mu Allah ya karbi ibadun mu da sadakokin mu baki daya Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu sake dawowa mu fitar da darussan waɗannan ayoyi kafin mu gaba subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da wasu tambayoyi da aka rubuto, annan mai tambaya ta ce, Assalamu alaikum wa rahmatullah, malam muna maka fatan alkhairi, mu ma muna muku fatan alkhairi. ta ce haihuwa ta yi yau kwana talatin shi da take tambaya ciyarwa za ta yi ko kuma bayan azumi ramawa za ta yi kuma akwai wanda ya riske ta tana goyo shi ma ba ta samu damar ramawa ba saboda cutar olsa da take fama da ita to ya hukuncin yake wannan tambayar musamman ta farko har da ta biyun ma na san tambayoyi ne da duk shekara ana yin su kuma malamai suna ba da fatawoyi a kansu game da mai ciki da mai shayarwa wannan kamar yadda ibn rushd a cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ya kawo mazhabobi wajen guda hudu da malamai suka ba da fatawar wannan amsa akwai malaman da suka tafi akan wayannan mata guda biyu mai ciki da mai shayarwa a wato za su ciyar ne ba rama azumin za su yi akwai malaman da suka tafi akan cewa mai ciki za ta ciyar a madadin azumin da ta sha ma'ana kullum tunda tana da ciki kullum ta ciyar da miskini guda ɗaya a madadin azuminta haka ita ma mai shayarwa in ban manta ba kaman wannan mazhabi ne na Abdullahi dan Umar da kuma Abdullahi dan Abbas akwai mazhabi na biyu waɗanda suka tafi akan cewa da mai ciki da mai shayarwa wannan ba ramawa ba ciyarwa za su yi ba rama azumin su za su yi bayan ramadan mai ciki za ta yi kokari ta rama azumin da ta sha bayan kila ta haihu ta samu kanta haka mai shayarwa bayan ta yaye ita ma za ta za ta rama azumi wannan akwai wannan mazhabar ta biyu akwai mazhabi na uku sune wanda suka bambanta tsakanin mai ciki da mai shayarwa suka ce ita mai ciki suka ɗauke ta a matsayin mara lafiya to shi kuma mara lafiya ba ciyarwa yake ba inda ba rashin lafiya ba ce wadda take madawwamiya to ba ciyarwa zai ba ramawa zai faman kada minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra da haka ita kuma suka ce mai shayarwa ciyarwa za ce akwai mazhabi na hudu wanda suka ce shine yafi kowanne mazhabi rauni shine wanda suka ce abu biyu za ta suka ce mai ciki za ta ciyar kuma za ta raba wannan gaskiya kauli ne wanda yana da rauni sosai maganganu na biyu na farko gaskiya su suka fi karfi in muka dauki mazhabin malikiya ma to da mai ciki da mai shayarwa rama azumin su za su yi ba ciyarwa za su yi da haka wannan ko da yaushe a karkashin waɗannan fatawoyi musamman guda biyu na farko za ka ji malamai suna ta kai kawo wani ya ba da wancan fatawa ta farko wani ya ba da wannan fatawa ta biyu da haka in kin ɗauki fatawar farko fatawa ce ta abdullahi ɗan umar abdullahi ɗan abbas in ban manta ba ba zan iya tuno fatawa ta biyu ita ma kamar tana da salaf ba zan iya tuno suwaye suka ba da ita ba cikin magabata a da haka in ta in kin dauki fatawar farko ta kina da ciki ko kina shayarwa ciyar da miskini zaki kullun a madadin azuminki a matsayinki na mai juna biyu ko kuma a matsayinki na mai shayarwa wallahu ta'ala a fatawarta ta biyu kuma akwai azumin da ya riske ta lokacin tana goyo kaga dai mas'alar da tana da alaka da ta farko magana shayarwa to shi ma dai in ta dauki mazhabin farko ciyarwa kawai za ta shi kenan an wuce gurin a wannan kenan wallahu ta'ala ala da tambaya ta biyu take cewa malam dan Allah muna so a yi mana bayani akan shirka saboda shirka ta kasu kashi kashi insha Allah za mu ina san cikin karatun tunda wannan kissoshin da ake ta kawowa na annabawa a maganar ana ta kawo mana cewa suna kira zuwa ga tauhidi da kuma tsoratar da mutanen shirka insha Allah ina ganin mun zo daidai wata gaba da izinin Allah za mu yi ƙoƙari na bayanin cewa ga shirka yadda take kuma ga kashe-kashenta insha Allah ta'ala. A tambaya ta ƙarshe take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam muna maka fatan alkhairi ni ma yana yi muku gaba ɗaya. a malam idan ah, mutane sun dame ka a sun dame idan mutane sun damu mutum wai idan mutane sun damu mutum zai iya karanta rabbi inni maghlubun fantasir annabi nuhu yayi fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir babu laifi ke kokawa Allah cewa mutanen nan sun addabe ni mutanen nan musamman in kuma kina da gaskiya eh, kar ya zama haƙƙin mutane ne akan ki ko ana binki bashi ana ta zuwa kwankwasa miki gida ki dinga karanta anni maghlubun fantasir Allah ba zai taimake ki ba saboda haka ki tabbatar da kina kan gaskiya irin gaskiyar da annabi ruhu yake kai to a irin wannan kaga mutane sun addabe ka ko sun gallabe ka ko sun matsa maka to babu laifi dan ka roki Allah madaukakin sarki cewa mutanen nan da suka cisa ka a gaba ko suka sako ka a gaba sun fi karfin ka ya Allah ka taimake ni wannan babu laifi mutum yayi haka insha Allah wallahu ta'ala alam waɗannan su ne tambayoyin insha Allah sai kuma goben Allah ya kai mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum